أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai EKS Sunna TV Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasin namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa wato nasoshi kenan wannan shine darasinmu na tamanin da bakwai kenan muna tafiya da littattafai guda biyu kamar yadda 'yan uwa suka sani littafi na farko daf'u ihamil tirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammadul amin shanqiti littafi na biyu kuma as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi. To muna cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid domin shine jerin ayoyi ke akan sa a shafi na 115 za mu tashi a ƙarƙashin mas'ala ta 337. Malam yace fa in qila idan aka ce lima qala Musa alaihi salatu wassalam ya aka annabi Musa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim yace wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon masu imani wa qad kana qablahu kathirun min almu'minin gabanin annabi Musa akwai mu'minai da dama wa humul anbiya su ne annabawa wa man amana bihim da suka yi imani da su to kulna zamu ci ma'anahu wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon masu imani bi annaka ya Allahu la tura li Allah ba a ganinka bil hasatil faniya da hassa in an ce hassa su ne gaɓoɓi da suke kai ɗan adam ilimi wato guda biyar na farko baki yana ɗanɗana abubuwa na biyu ido suna kallo su san kala ta abu na uku kunnai suna kai sauti na hudu wato fata tana iya jin zafin abu ko wato sanyinsa na biyar shine hanci yana kai mutum kanshi ko ɗai ko ɗoyi to ba a ganin Allah nan da ijiya yake nufi ko da ido alfaniya waɗanda za su ƙare min aljasad alfani daga jiki wanda yake alfani mai ƙarewa fi daril fana a gidan ƙarewa ma'ana nan aqida ta ahli sunna Allah subhanahu wata'ala ba a ganin sa a nan duniya amma a lahira kamar yadda nasoshi suka tabbatas za a ga Allah ranar tashin alkiyama ita ce aqida ta ahli sunna akwai ayoyi akwai hadisai daga cikin su wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kaga za su yi kallo zuwa ga ubangijin su amma wasu masu tawili sai su ce wai ila rabbiha zuwa ga ni'imomi jam'i ne na wato ni'ima ko kuma mufrad ne na ni'ima wannan fassara ta yi muni sannan kuma daga ciki kafirai Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun surar tashi alkiyama za a sha makance su to kenan tunda za a sha makance su su mumin ne ba za a sha makance su ba almuhimmu dai wannan kaɗan ne daga cikin dalilin da aka bayar waƙila waɗansu malamai suka ce ma'anahu wa ana awwalul mu'minina min bani isra'ila ni ne farkon masu imani daga cikin bani isra'ila fi zamani a zamanina waƙila waɗansu malamai suka ce arada bil awwali al aqwa na abin da yayi amfani da kalma ta al awwal yana nufin al aqwa mafi karfi wal akmalu mafi cika fil imani a cikin imani يعني لم يكن طلبي لرؤية لشك, لشك عندي kenan lam yakun talabi lirru'yati wato neman da nayi na ganin ubangiji kenan shi annabi Musa neman da yayi ga ubangiji bai kasance ba li shakkin indi saboda ta shakka a wajensa fi wujudika shin Allah akwai kashe sa nake neman ganin ka a'a annabi Musa ya san akwai Allah aw li du'fin fi imani ko du'fin to ana faɗa a larabci ko ko saboda raunin imani ba waɗannan suka sani tambaya ba balli talabi mazidil karama don saboda neman ƙarin karama to wannan mas'ala ce da tana da muhimmanci kwarai da gaske amma tana da rassa waɗanda za mu iya kawo su shine cewa eh, a cikin ilimi na usul fiqhi akwai abin da ake kira al-awwaliyya al-mutlaqa da al-awwaliyya al-muqayyada akwai awwaliyya mutlaqa in an ce mutlaqa sakakka akwai muqayyada wadda an dabaibaice ta da wani abu misali manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace an umurce shi ya kasance shine farkon musulmi qul inni umirtu an akuna awwala man aslam sannan kuma ya faɗi wannan a ƙarshen wannan aya ce a cikin suratul al-an'am a ƙarshen an'am kuma ya faɗi wannan qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين kaga an ce yace ko an umurce shi kuma ya aikata haka to amma idan muka duba ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba shine farkon musulmai ba annabi nuhu musulmi ne ayoyi sun tabbatar da wannan watlu alaihim naba nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah fa ala Allah tawakkalt فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين كما النبي نوح يا جبت من الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يوسف مسلمين يتي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي يعقوب رشيد أنس مسلمين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إله واحدا ونحن له مسلمون كاغسما مسلمين النبي سليمان مسلمين إنه من سليمان وإنه من بسم, بسم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم sannan kuma Balqis duk da yake sunanta bai tabbata a nasi ba iya sani na ta ce rabbi in malikatu saba kenan rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaimana ba ta ce aslamtu li sulaimana ba a'a ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin annabi ibrahim musulmi ne idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ko ba haka ba to dan haka ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima وما كان من المشركين to dan haka dai annabawa dukkan su musulmai ne to kuma ya an kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da umurta sa shi zo karshen su kuma a ce shine farkon musulmai to kaga idan mutum bai fahimci wannan dinnan ka'idodin ba kaga sai zo ya aikata banna kuma da wannan zai nuna maka cewa ashe cewa akwai wani addini kiristanci da ake kira addinai na sama duk da yake wasu na cewa wanda ya ce akwai al'adiyanus samawiyya yayi shirka a'a nan da an ka ce al'adiyanus samawiyya ana nufin annazila minas sama shine abin da ake nufi amma kuma babu wani addini wanda ya zo in ba addinin musulunci ba shi yasa wannan karatu da ake yi na murqarana bainal adiyan ya kamata mutane su yi hattara ba wani addini ya zo daga wajen Allah in ba musulunci ba annabi Musa da musulunci ya zo wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin annabi Isa da musulunci ya zo falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansaru Allah amanna billahi washhad bi anna muslimun to kenan duk annaba da musulunci suka so kenan yahudanci daga baya aka kirkira shi kiristanci daga baya aka kirkira shi to amma yanzu kuma shin me yake nufi da na farko kaga irin wannan sai ka gane akwai bambanci tsakanin awwaliya muqayyada da awwaliya mutlaqa wannan kuma ina kira ga yan qur'aniyun waɗanda suke karyata hadisi sai su ce wai cikin hadisi an ce abu na farko wanda za a yi ma mutum hisabi a ranar tashi alkiyama shine sallah kuma wani sai a zo a ce abu na farko wanda za a yi ma mutum hisabi ai jini ne shikenan ka ji hadisai sun buga juna a'a to ga qur'ani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne farkon musulmai to shine farkon musulmai kuma ga annaba da suka bace shi musulmai ne ka gane awwaliya mutlaqa da muqayyada shi da fitar da kai daga cikin wannan shine shine farkon musulmai a cikin al'ummarsa shikenan domin shine aka fara saukar ma wahayi kenan magana ta kare kenan sai ta zamanto muqayyada ce bi zamanihi wa bi ummatihi to hakan ga abu na farko wanda za a yi mutum hisabi na haƙoƙin Allah bayan tauhidi tunda mutum bai da tauhidi ba zan can hisabi sai zan can zuwa jahannama ko ba haka ba duk hisabin da za a yi mishi na tsanantawa ne to don haka abu na farko za a yi musulmi hisabi da shi ita ce sallah abu na farko wanda za a yi mutane hisabi da shi game da haƙoƙi tsakanin mutane wa junansu shine jini shine abin da nasoshi suke son su ce don haka idan ka karyata wannan sai sai ka zo maka karyata alqur'anin baka sani ba Allah ya muna mai kyau to wannan shi dai ne abin da za mu iya karawa game da wannan mas'ala wallahu ta'ala alam sai mas'ala ta 338 fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ya ce wa'mur qaumaka ka umurci mutanenka kina annabi Musa Allah yana magana da shi an kace ya umurci mutanensa ya khudhu bi ahsaniha su riko da mafi kyawunta ai at-taura at-taura kinan wa hum ma'muruna bil amali an gani ko su an umurce su bil amali da aiki bi kulli ma fi taura ga dukkan abin da ke cikin at-taura ba ba wai sai wanda fi kyawu ba duk at-taura an ce ai aiki da ita malam yace kulna zamu ce ma'anahu bi hasaniha da mai kyawu wa kulluha hasanun dukkan su mai kyau ne kinan nan ahsanu maslubul afdaliya ne ma'ana an ce ahsan amma ana nufin hasanun an ce mafi kyau amma a larabce ma'ana abin da ake nufi mai kyau wannan kuma kafin wani ya karyata shi ko cikin alkur'ani akwai shi annabi lut lokacin da mala'iku suka so cikin sura mutane a gunsa Allah yana ba mu labari a cikin suratu hud Allah ce wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna atharu lakum annabi lut ya ce waɗannan ‘ya'yana ne mata ko mun ce ‘ya'yansa ne waɗanda an na ciki ko ko ‘ya'yan al'umma gaba ɗaya tunda annabin Allah ne baban su ne gaba ɗaya ya ce hunna atharu lakum su ne mafi tsarki gare ku atharu bai ce hunna tahiratun ba to kaga idan an ka ce a fassara shi cewa su suka fi tsarki kinan wannan ya nuna ƙato luwaɗi kinan yana da tsarki kaga ba haka ake nufi ba kuma ina fata an fahimta to da haka ko cikin alkur'ani akwai irin wannan asani na biyu annahum umiru fiha bil khairi an umurce su a cikin attaura da aikin alkhairi wa nuhu an sharri an kahane su daga sharri fa fi'lul khairi aikata alkhairi ahsanu min tarki ash-sharri shi an mafi kyawu daga barin sharri wannan wata magana ce da malamai suka kawo amma dukkan abin da ke cikin ta ai matlubun na da haka barin sharri shi ma abu ne wanda yake mai kyau to al-thalith waɗansu malamai suka ce anna fiha hasanaha an gane ko a cikin ta anna fiha hasanaha a cikin ta akwai mai kyawu wa ahsan da kuma mafi kyau kal iqtisas an gane ko kamar iqtisas yin kisasi idan mutum ya kashe wal afu da yafewa wal intisar da neman wato sakamako mutum ya azalumce shi ya tashi neman makansa haƙƙinsa was sabr da haƙuri wal wajibu cikinta akwai wajibi wal mandubu da mandubi abinda aka so wal mubahu da abinda yake mubah wanda yake mustawat tarafaini ba a umurce ka ba ba a hane ka ba fa umiru bil akhdhi bil azaim sai an kai musu umarni su riko da al azaim abubuwan da shari'a ta asalin al azmu shine wato al qasdul muakkad niyya wadda take karfafaffa fa idza azamta fatawakkal ala Allah a cikin ilimin usulul fiqh akwai al azaim war rukhas sai an ka umarci su yi amfani da al azaim abubuwan da suna buƙatar ɗaurarren niyya niyya mai ƙarfi wal fada'il da abubuwa na falala wa ma huwa aktharu thawaban da abin da shine mafi lada kenan yanzu misali kisasi da yafewa misali sai a ce to sai an kaso su yi kokari su rike al'afu yafewa watakila za ta fi lada daga kisasi misali to wannan shine abin da ake son a ce to wannan shi ne abin da malin ya kawo na maganganun malamai wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha su riko da mafi kyawu koko su kyawu da mai abin da mai kyau daga cikin ta amma dukkan ta tana da kyau sai dai nan an motsar da su ne waɗansu malamai suna ganin a'a wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha an yi abin da wato malaman usulul fiqh suke cewa wato akwai abin da ake kira mafhumul muwafaqa akwai al-musawi akwai al-a'la akwai al-adna nan in anka ce su yi riko da abu wanda yake ahsani ha mafi kyau to balantana ma wanda bai kai gare shi kyau ba ma'ana idan ka aikata farilla to ita ce Allah ya dora maka amma riko da nafila sai aka shafe shi don shi zai biyo baya kinan wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha wa hasaniha su yi riko saboda mi saboda mutane imanin su ba ɗaya bane karfin imanin su ba ɗaya bane kishin su na addini ba ɗaya bane kinan kowa za a bar shi sannan kuma muhimmancin su wani ta fuskar kuɗi Allah ya sauƙaƙa mai taimakon addini wani ta fuskar ilimi wani ta fuskar mulki wani ta fuskar karfin jiki wani ta fuskar shawara zaka iske kowa dai akwai inda Allah ya hore masa don haka kada wani ya rena aikin wani a cikin addini ko ma a cikin ayyuka na rayuwa ta duniya to wannan shi ne abin da zamu iya faɗa game da wannan mas'ala wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba mas'ala ta 339 a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wattakhadha qaumu musa mutanen annabi Musa sun riƙa min ba'dihi bayansa min huliyihim an gane ko wato daga ƙawarsu an gane ko ejilan ɗan maraƙi jasadan wanda yana da jiki lahu huwarun yana da kuka ma'ana yana kuka irin kuka wanda idan iska ya buge shi domin ɗan maraƙi wanda yake an yi shi ne daga zinari bai yiwuwa ko ko a ce abinda kwaba shi akai a ce yana kuka irin kuka na halitta ina fata an fahimci ni to sannan kuma min huliyihim kinnan akwai qira'a min hiliyihim qira'a ce ta imamu hamza da imam wato al-kisa'i sannan kuma akwai min halihim wadda qira'a ce ta imam yaqub ina fata an fahimci ni sauran su karanta min huliyihim shi yasa idan ka ji qira'ar da baka sani ba kai hattara kare ka zo ka kare ta qira'a wadda ta inganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk dai ma'anar da tana nufin kayan kawa kenan in ka ce huliyihim ko ka ce hiliyihim ko ka ce haliyihim duk dai ma'anar su guda to eh malam yace wattakhadhul ijl واتخاذهم العجلة ريكون da suka yi madan maraki kana fi zamani Musa alaihi salam ya kasance ne a cikin lokacin annabi Musa bin naqli ma'ana ta fuskar abin da aka cirato ma'ana ya an ce bin naqli ana nufin abin da aka ruwaito da aka ruwaito domin kamar dalilai ne akwai al'adilla an-naqliya akwai al'adilla al-aqliya akwai dalilai na hankali akwai waɗanda aka cirato akwai lokacin da kuma cikin dalili da aka cirato akwai dalili na hankali ina fata ana fahimta to nan bin naqli yana nufin ma'ana abinda nassoshi sun ka tabbatas yace wa fi siyaqil aya ma yadullu ala zalik kuma cikin siyaqin aya ma akwai abin da ke nuna haka tunda ita aya ita ma naqalci ma'ana daga wajen Allah ta zo kinan ba ra'ayin mutane bane qulna za mu ce ma'anahu ma'anarsa min ba'di dhihabihi ila aljabali bayan annabi Musa ya tafi zuwa wato dutsi wajen haduwa da ubangiji kinan ba ana nufin ba'dihi banan ba'da mautihi waƙila waɗansu malamai suka ce min ba'adil akhdhi alaihim bayan annabi Musa ya riƙe alƙawari a gare su Allah ya abudu ghairallah kasu bauta ma wani in ba Allah ba to kaga wannan shine abinda malaman usulul fiqhi suke kira dilalatul iqtida in an ce dilalatul iqtida sai ka karanta anwa'ud dilala ana cewa ad-dalala ad-dulala sannan kuma ad-dalala duka yana daukar wasali uku da dalunkin kuma duka ma'anar su daya sannan dilalat akwai dilalatul ishara akwai dilalatul imah wa tanbih akwai dilalatul iqtida to nan dilalatul iqtida ne ma'anar ba za ta fito a fili ba sai an kaddara wani abu kaga min ba'adihi bayansa to kaga in ka kaddara min ba'adi mautihi annabi Musa ya mutu amma in ka kaddara من بعد الأخذ من بعد الأخذ عليهم koko min ba'di dhahabihi kaga abinda zaka kaddara sai zamanto ya dace shi yasa wani lokaci ma anan ba za ta fito ba sai an kaddara wani abu zaka ga hadisi ya ce rufi'a an ummati al-khata wan nisyan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace an doki ma al-ummarsa al-khata kuskure wan nisyan da kuma mantuwa to yanzu ko mu ga mu nan kuskure nawa muke yi sannan kuma mantuwa nawa muke yi a'a rufi'a ithm an dauke mu zunubi idan mun tuba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana to kaga akwai lokacin da dole sai an kaddara wani abu idan ba haka ba to abin zai rikici kuma ko dan qur'ani wani lokaci kaje ce wai an ci wai a kaddara wani abu cikin alqur'ani to idan baka yadda ba akwai inda zaka kada kanka cikin matsala misali karshen suratu an-nisa Allah ce yubayyinu Allahu lakum an tadhillu Allah yana bayyana muku ayoyinsa an tadhillu kaga dan kubaci a in kace ka kubaci sai mu ce a'a ba haka yazo cikin alqur'ani ba in ka fassara ka ƙara wani abu ko ku ka zo cikin larabci ka ƙara wani abu Allah ba ka yi faɗa ba yubayyinu Allahu lakum an tadillu ma'anarsa Allah yana muku bayani don ku bata to sai malamai su ce maka dole ne sai an kaddara wani abu yubayyinu Allahu lakum alla tadillu Allah yana muku bayani don kar ku bata dan Allah bai sabkar da alqur'ani ba dan mutane su baci kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun dan haka ɗaliban ilimi mu yi hattara wajen tunkaran nasoshi ba mu fahimci ina ne suka dosa ba Allah ya mana mai kyau mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 340 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa abbara anin nadami ya akai Allah ya bada bayani ma'ana ya zo da kalima ta annadim nadama bis suquti fil yadi hadawa cikin hannu duk da yake ko ba haushi kaji ya ce wani ya hado cikin hannu na ma'ana dama ya jima ya kyace shi sai ya shiga hannunsa to ya an kai an kace as-suqutu fil yadi nan a larabci ana nufin sun yi nadama fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala walamma suqita fi aydihim idan da zamu fassara sai mu ce lokacin suka fada a cikin hannayensu wa ayyu munasabatin bainahuma menene munasaba tsakanin wannan ta'abiri me yasa Allah bai ce walamma nadimu ba shine ake kira al-adlu al-balaghi kai kokari ka karanta wannan al-adlu al-balaghi ka gane shi cikin jumal cikin kalimat cikin auzan bincike ne bai yawa malam yace qulna za mu ce li anna min adati man ishtadda nadmuhu yana daga cikin al'adar wanda nadamarsa ta yi tsanani wa hasratuhu da kuma wato damuwarsa ala fa'itin akan abin da ya kubce masa an ya'udda yadahu ya ciji yatsarsa ko mu ce hannunsa amma na nufin yatsa ghamman saboda bakin ciki fatasiru yaduhu sai hannun shi ya kasance masqutan fiha ya fada cikin hannunsa li'anna fahu domin bakinsa qad waqa'a fiha ya fada a ciki fahu nan bakinsa ake nufi shi kalima ta alfamu a larabci idan ta zo da mimun sai a yi mata wato i'rabi da fatha da kasra da damma idan aka cire mata mimun to shikenan sai a yi mata i'rabi da wato alharakat wato nataqa fuka sai a yi mishi wawun nazartu ila fika da ya'un sannan kuma ra'aitu faka sai kuma baki ake nufi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ra'd yake cewa له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه sannan a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan ka ciyar da iyalinka hatta ma tunfiquhu fi fi imra'atika nan fi ta farko harful jarri ta fi tana nufin baki to ka gani idan baka sani ba sai ka ce an kawo fi biyu an yi kuskure ba kuskure akai ba ka koma kai karatu ka fahimci inda nasu ya sama gaba Allah ya kyauta to malam yace kenan wa qa'a fiha ya fada a cikin hannu wa saqata musnadan wa saqata kenan musnadan ila qawlihi wa saqata shi fi'ili na saqata musnadan ila qawlihi wanda anka danganta zuwa ga fi aidihim zuwa ga hannayensu wa huwa min kinayatil arab yana daga cikin kinayoyi na larabawa ka qawlihim kamar yadda suke cewa lin na'im ga mutumin da ya bacci daraba ala uznihi ya buga ko duriba ala uznihi an buga akan kunnensa saboda idan baccin dan adam ya kai bacci to wato kunnensa ba za su ji ba duk yadda mutum yake bacci kunnensa suna aiki shi yasa idan baccinsa bai nauyi ba yana jin abin da ake faɗa amma daga lokacin da kunne suka kai ba sa ji to baccin yayi nauyi shi yasa Allah subhanahu wataala ce ma ashabul kahf fa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada kina waɗannan kinayat kin yana da kyau ɗalibin ilimi ya san su kai ya zo ya ce su kita fi aidiyan sun faɗa cikin hannunsu shi kenan ya wuce na dama ake nufi da amsal ko wani yare yana da nashi amsal da khasa'is kadiba cikin jamharatu amsal al-arab da kuma amsalul al-arab ko al-amsal al-alamiyya na wani ƙasar misra shi ko wancan jamharatu amsal al-arab littafi ne mai kyau kwarai da gaske kaga yadda wato kalimomi suke sai kaga kalima ga ta daban amma ma'anar ta daban abinda baka sani bane to wannan shi dai ne wato abinda malam ya kawo. To, mas'ala ta gaba sai mas'ala ta ɗari uku da arba'in da ɗaya, malam ya ce fa in ƙila idan aka ce ghadbana wato mai hushi, asifan mai hushi, wa huma mutaqaribani fil ma'ana kuma suna kusa da juna wajen ma'ana qulna za mu ce li annal asifa domin mai bakin ciki alhazina wanda yake cikin damuwa an gane ko wa qila waɗansu malamai suka ce ashadidul ghadab mai tsananin hushi fa fihi fa'idatun jadida akwai wata fa'ida ina fata an fahimci ni kenan da an kace ghadban hushi asifan hushi kuma dukkan su siyag ne na mubalagha ghadban fa'lan asifan fa'ilun an gane ko to kaka sai malamai suke cewa malam yace ma'anar su shi al'asifu ana nufin mai wato wanda yake cikin damuwa da larabci ko ko mai tsananin hushi to almuhimmu dai ghadban tunda da shi da asif sun zo sai a dauke su cewa ghadban hushi asifan wanda ya kai tsananin hushi shine abin da ake son a ce ina fata an fahimta sai da banto ta akidi na an gane ko don haka wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya fahimce su mas'ala ta gaba sai mas'ala ta ɗari uku da arba'in da biyu a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin malam yace fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ya ce أخذ الألواح كوبا هكبا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح النبي موسى سيرك قال لنا أنا التوراة وفي نسختها أتكلم أن أنت كدونا التوراة نسخة إتتي تكردها هدى أكوي شريعة ورحمة دكما رحمة كينان أكوي آيوين دكي نون شريعة دكما سام الرحمة الله ما لن يتي ولم يقل الله بيتيبا وفيها أتكنت إت التوراة وإنما يقال نسختها لشيء kutiba marratan thumma nuqila ana ce ma abu nuskha ne shine idan aka rubuta shi sai aka je aka sake rubuta shi to shi ake kira nuskha fa amma awwalu maktubin abu wanda na farko ne aka rubuta fala yusamma nuskha ba a kiran shi nuskha na fata an fahimci ni wal alwahu lam tuktab min maktubin akhar waɗannan allunan ba a sake rubuta su ba su din dai ne malam yace to kulna za mu ce lamma alqal alwaha lokacin da annabi Musa ya jefar da waɗannan alluna qila innahum kasara minha lawhani an ce allo biyu sun kare fa nusikha ma fihi ma sai aka rubuta nan nusikha ba shafe hukunci ba sai aka rubuta abin da ke cikin waɗannan alluna guda biyu fi lauhi zahabin a cikin allo na zinari kenan wa kana fihi malhuda a cikin su akwai shiriya war rahma da rahma wa fi baqil alwah a cikin sauran kuma alluna tafsilu kulli shay akwai rarrabe hukunci na komai da komai wanda suke bukatuwa zuwa gare shi wa qila malin yace inna ma qala wa fi nuskhatiha dalilin da yasa Allah ya ce wa fi nuskhatiha a cikin waɗannan takardun an gane ko li anna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki laqana Musa alaihi salam ya laqana ma annabi Musa ya karantar da shi ko ya ce mai ya faɗa wato tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim laqana Musa alaihi salam at-taurata an laƙana mishi at-taura an karantar da shi ita ya karanta thumma amarahu bi kitabatiha sannan Allah umurce shi da wato ya rubuta ta fa naqalaha min sadrihi sai ya cira to ta ma'ana ya rubuta ta min sadrihi daga kirjin sa ma'ana abin da ya hardace ilal alwahi zuwa ga alluna fa sammaha nuskhatan sai aka kira shi nuskha saboda da can da an hankalta mata tana cikin zuciya tunda ilimi yana cikin zuciya bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm hankali yana cikin zuciya afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiduna biha ba cikin kokolwa yake ba ina fata ana fahimta ta to dan haka dai shi yasa sai aka kira an hankalta ma da tana cikin zuciya sannan sai aka zo aka wato rubuta ta to wannan shine abinda suka ce to a nan akwai abubuwan da kamata mu ƙara kafin mu je mas'ala ta gaba shine cewa nan ya kamata mu gane cewa akwai matsaloli ƙarƙashin wannan aya da suna da ɗan yawa waɗanda za mu iya kawo su a gurguje ba tare da mun abin nan ba shine cewa mun tsawaita shine cewa akwai abin da ake kira ahkamul ghadab hukumci na hushi shine cewa idan mutum ya kai inda hushinsa bai san abin da yake ba ba a yi masa hukunci to shi yasa ana kiran shi as-sakranu tafih asalin at-tafih larabci shine abin da ya cika ya tumbatsa an gane ko to annabi Musa yana daga cikin ulul azmi minar rusul ya jefar da alluna at-taura yanzu ko da ga magarin musulmi an ka ce ya jefar da littafin Allah ai a fitar da shi daga cikin musulunci to amma me yasa Allah bai kama annabi Musa ba saboda annabi Musa ya gai hushin da ya ce ta cikin hayyacinsa sannan kuma hushin da yayi don Allah ne yayi wannan hushin yana daga cikin abin da ya kamata ƴan uwa su yi hatara da shi sannan kuma akwai wanda suke kafa hujja wata rigima da ta faru tsakanin annabi Musa da kuma annabi Adam to wannan mas'ala din za ga suna kafa hujja da ita wanda hadisi ne na Abu Huraira wanda zaka isi Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi wanda yake cewa ihtajja Adamu wa Musa kenan an jayayya tsakanin Musa da Annabi Adam fa qala lahu anta Adam sai Annabi Musa ce kai ne Adam allazi akhrajatka khati'atuka min aljanna kai ne wanda Adamu wanda laifinka fitar da kai daga cikin aljanna an gane ku fa qala lahu Adam sai mu Annabi Adam ya ce ma Musa أنت الذي اصطفاك الله برسالته كيني وند الله يذابيك دا رسالة شي واتوساقون شكنا النبتا وبكلامه دا مغانا ثم تلومني سننك زرجيني على أمر قدر علي أكان أبين دا الله يقدر مني قبل واتو قبل أخلق كنان كافين الله يهالتيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزا الله صلى الله عليه وآله وسلم يتشي fahajja Adamu Musa sai annabi Adamu ya rinjaye annabi Musa ina fata an fahimta to wannan za ku iske akwai shubuhohi da ake kawowa saboda mun zo ne akan shubuha da ake kakan annabi Musa shi sani kawo wannan shine cewa shin yaushe sun ka haɗu tunda annabi Adamu ya riga ya wuce waɗansu daga cikin malamai suka ce lokacin da shi annabi Musa aka karɓi ransa domin al'arwahu taltaqi fi sama ruhin masu imani suna shiga cikin sama a wannan lokaci ya haɗu da annabi Adam tunda dukkansu annabawa ne kuma ƴan aljanna ne waɗansu kuma suka ce a'a lokacin da Allah ya kaddara wato kamar haɗuwa ta annabawa a ƙasa kamar lokacin da annabawa suka zo a ƙasa suka yi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan haɗuwa ce wadda ana ganinta waɗansu malamai suka ce to wannan lokaci ne suka haɗu a nan duniya ne Allah subhanahu wata'ala ya haɗa su to amma dai da yake nassoshi ba su faɗi yadda an ka haɗu ba galibi kamewa daga cikin irin waɗannan abubuwan eh, shine an mafi dacewa illa dai Allah yana da ikon ya haɗa su ta irin yadda ya ga dama sai dai abin da ya kamata mu fahimta anan ba a kafa hujja da wannan abin akan cewa mutum ya aikata abu ya ce Allah subhanahu wata'ala shi ya kaddara masa domin nan shi annabi Adamu abin da ya kafa hujja da shi shine cewa an riga an kaddara mishi kuma ya aikata kuma an yi mai sakamako an yi mai sakamako akan abin da ya aikata ina fatan an fahimci ni wato kenan ba yana nuna cewa ba abin da ya aikata eh, su waɗanda suke aikata wannan suna cewa in sun ka aikata kada a yi musu hukunci saboda haka Allah ya kaddara musu shi ko annabi Adamu har an riga an masa hukunci an fitar da shi daga cikin aljanna ya koma kenan ba yana nuna cewa ba an kaddara mishi wato cewa zai kafa hujja da wannan ina fatan an fahimci ni shine malamai suka ce ihtijajun bil qadri ala al musibati natija min fi'lihi annabi Adam ya kafa hujja da kaddara wadda akan wata musiba wadda ta fito daga aikinsa kenan ba ya kore maka sa cewa ba wato cewa eh, eh, cewa wannan abin da aka kaddara mishi bai dace a kaddara mishi shi ba don bawa bai da izini ya ce yana da eh, magana a cikin hukuncin ubangiji to wannan shi ne abin da nake son in dan ƙara akan karkashin wannan mas'ala amma abu na ƙarshe shine cewa zaka ganin Allah ya kira at-taura al-alwah alluna wani lokaci nuskha kuma lokaci ta kira ta al-kitab to ya akai haka ina fata ana fahimta ta to irin wanda wanda bai fahimci eh, sai ce to ya za a yi a ce abu alluna kuma a ce takadduna an gane ko a'a wato ana kallon abu bi hasbi al maqamat lokacin da Allah kire ta al alwah at taura an bada cikin alluna nuskha ana kallon cewa littafi ne wanda za a rubuta sannan an kira ta alkitab littafi ne na Allah kamar yadda zaka iske yanzu misali alqur'ani idan aka ga dama sura guda sai a ce sakon Allah ko a ce surori sakuna Allah ne sannan kuma lokaci sai a kira su littafin Allah sakon Allah guda domin an hankalta mu surori to sako ne daban-daban daban-daban in an hankalta ma in an hada su gaba ɗaya kuma duk sakon Allah ne shi yasa zaka ga an kira alqur'ani alkitab zalikal kitabu la raiba fi an kira shi alqur'an domin za a karanta shi ko ba haka ba wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila to da haka dan an kira alqur'ani da wannan sunan da wannan sunan kowanne akwai abin da an ka hankalta ma shi yasa malamai suke cewa waɗanda ke cewa rubuta alqur'ani ko a hada shi a wuri guda bid'a ne Allah ne kira shi alkitab in ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai hada shi ba to ai Allah ya kira shi alkitab to takaddu idan aka hada su aka hada su suke bada littafi to wace bid'a kuma aka aikata ta haka yana da kyau mutane su yi hantara kuma gashi waɗanda suka hada littafin nan khulafa'ur rashidun ne kuma ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin to sai ka iske wani dai shi ya fi son ya kawo shubuha kan karkashin wani abu ba tare da ya hankalta ma menene nasu yake son ya ce ba Allah ya kyauta to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 343 fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a sun kabi hasken da aka saukar tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai ma annabi sallallahu alaihi wa alihi annabi sallallahu alaihi wasallam hasken da aka saukar da annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya'ni al-Qur'an shine al-Qur'ani والقرآن شيكو القرآن إنما أنزل مع جبريل عليه السلام أن سبك الدشين تاري جبريل على النبي قمزو صلى الله عليه وسلم لا مع النبي صلى الله عليه وسلم باقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تو sai malin ya ce kulna za mu ce ma'ahu ai muqarinan li zamanihi na ana nufin ma'ahu wanda ya zo cikin lokacinsa nan ba ana ma'iyya ba ba ana nufin ma'iyya ta sabko shi daga sama ba wa qila waɗansu malamai suka ce ma'ahu ai alaihi wattaba an-nur alladhi unzila ma'ahu ai bi ma'ana alaihi kenan sai zamanto wani harafi yayi niyaba akan wani harafi wa qila waɗansu suka ce a'a ma'ahu ai ilaihi kenan wattaba an-nur alladhi unzila ma'ahu ai ilaihi wa yajuzu malin ya ce kuma yana yiwa an ya ta'allaka ma'ahu, kalima ta ma'ahu ta samu alaƙa bittaba'u la bi anzala. Kina sai zamanto tana da alaƙa ne da fi'ili na wattaba'u da fi'ili na anzala ba. Ma'anahu wattaba'ul Qur'ana suka bi alƙur'ani almunazzala wanda aka saukar ma'attiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam tare da bin annabi sallallahu alaihi wasallam wal amali bi sunnatihi kuma su yi aiki da sunnarsa au koko wattaba'ul Qur'ana suka bi alƙur'ani kama taba'ahu huwa huwa kamar yadda shi ya bi alqur'anin musahibina lahu suna masu abokantakar manzo fi ittiba'ihi a wajen aiki da alqur'ani da bibiyar wato umarnin alqur'ani da hannuwa da abin da alqur'ani ya hani da shi to wannan shi dai ne shi yasa an ka ce unzila sai ka yi hattara zaka iske ko da saukarwa aka ce waɗansu sai ka iske irin waɗannan abubuwan ba sa fahimtar su wahayi wani lokaci an ka ce an yi wahayi ana nufin asirin alwahayu ishara ce khafiyya fa kharaja ala qaumihi min almihrab fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya shi yasa sha'ir yace tara aini ainaha fa ta'rifu wahyaha wa ta'rifu aini ma bihi alwahyu yarji'u akwai wahayi na ilhama wa auhaina ila ummi Musa an ardi'ihi wannan ba shari'a bace aka bata wahayi ne na ilhama ana yin wahayi zuwa ga kuda ko halittu wa auha rabbuka ila nahli sannan Allah ya faɗi nau'uka da yake wahayi wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha sannan kuma dan an tura mala'ika jibrilu in ba wahayi sako da shari'a kai ba shi ke nuna mutum ya zan annabi ba maryam an tura mata jibril fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya ya zo ne da bushara ta aihuwa ba ya zo da shari'a ba don haka ba a cewa mahaifiyar annabi musa ba annabiya ce ko ko maryam ba annabiya ce sannan wahayin nan da ake zance akwai wahayi mubasharatan a ce an saukan ma annabi sannan akwai wahayi bil wasita shi yasa wajen wa idza awhaytu ila al hawariyina lokacin da ni wahayi zuwa ga hawariya wasu suka ce wahayin ilhama wasu suka ce a an gaya ma annabi Isa amma sai aka ce ya gaya musu ina fatan ana fahimta ta wahayi kuma akwai na shaydan ma wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum to shi yasa yana magana wahayi sai an tantance wanne ne ake zance kuma da wace wasita ne anan abin da nake so in ji hankalin yan uwa waɗansu wanda suke kawo shubuha musamman wanda zaka suna kokarin kafirtar da annabawa wal iyadu billah sai ce to ai an ce an ba annabi littafi kuma ya bar ya bar ya bar littafin watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina mun ba shi ayoyin mu fansalakha minha sai fita fa atba'ahu shaytan sai shi dai bishi kaji Allah ya ba shi ayoyi kinan annabin Allah ne a'a an ba shi ta fuskar annabinsa mu yanzu Allah ya ce ya saukar mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikma kuma mu kuma ya ce ya saukar mu da littafi laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun to mu dukkan mu wani jibril ya zo a wajen mu a'a na ana nufin shi aka ba kai tsaye muku muka samu thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah shi yasa bani isra'ila an kace sun gadi littafi ba ana nufin an ba su kai tsaye ba wa innal ladina urithul kitaba min ba'dihim lafi shakkin minhum murib fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba sun gade shi ba wai ana nufin an soka musu kai tsaye ba da haka dole irin waɗannan abubuwan sai yan uwa suna hankaltawa saboda kada a kawo shubha a yi wani wuri da nassi ba inda ake bukata da shi ba wallahu ta'ala a'lam to mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 344 fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ce fa baddala alladhina zalamu minhum sai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su suka musanya qaulan wata magana ghairal ladhi qila lahum ba wadda aka gaya musu ba wa hum innama baddalu alqawl alladhi qila lahum ai sun juya maganar da aka gaya musu ba wai maganar da ba a gaya musu ba suka juya a'a maganar da aka gaya musu suka juya li'annahum qila lahum anti da su wa qulu hittatun ku ce hitta ai amruna hitta kina a sauyan muna da zunubanmu faƙalu himta sai sun kace alkama ƙulna malam ya ce qad subiqa hadha su'alu wannan tambaya ta gabata wa jawabuhu da amsa ta fi suratul baqara a cikin suratul baqara to kaga nan yayi ihala a mas'ala ta goma sha biyar a cikin suratul baqara a safha ta sha bakwai kaga yanzu wani bai iya fahimtar menene an kace a can to amma saboda game fa'ida dole za mu yi ƙoƙari mu koma a daidai wannan mas'ala din mu ga abin da aka faɗa malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ya akai Allah ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai waɗanda suka yi zalunci suka canza abinda ba shine aka gaya musu ba ina fata an fahimta duk da yake can cikin suratul araf akwai minhum ga mai har da alqur'ani wa hum lam yubaddilu ghayra alladhi qila lahum busu musanya abinda anka wato lam yubaddilu ba su canza ba gairar lazi ƙila lahum ba wanda aka gaya musu ba li'annahum an ce da su ƙila lahum an ce da su ƙulu hitta kina asire mu da zunubanmu fa qalu hinta sai sun kace alkama kunna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi fa baddala alladhina zalamu qawlan sai azzalumai suka canza magana ƙila lahum wadda aka faɗa musu wa qalu qawlan sai suka faɗi wata magana ghayra alladhi qila lahum ba abin da aka gaya musu ba haka ne zaka kaddara maganar to kaga yanzu da yayi ihala idan ba an koma can ba inda shi malam ya kawo maganar kaga ba za ka iya fahimtar abin nan ba shi yasa malamai suke cewa masu tawilin ayoyi waɗanda suka ce an ce ar-rahmanu alal arshi stawa sun ka ce istaula to wannan wawun din tasu tana kama da nunun ta yahudawa da aka ce musu hittatun sun ka ce hinta Allah kai mu tsari to wannan shine abin da zamu faɗa shi yasa ƙara mu koma wannan wurin mu ga mas'alar mu ga kuma abin da malin ya faɗa mas'ala ta gaba ita ce mas'ala ta 345 fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka yi Allah ce kulna lahum kunu qiradatan khasi'in muka ce musu ku kasance birrai khasi'ina kuna kaskantattu malam yace wantiqaluhum su tashi su cirata min suratul bashari daga sura ta dan adam ila suratul qirada zuwa ga sura ta biri laysa fi wus'ihim ai ba su da ikon yin haka ina fatan an fahimta ba su da ikon yin haka tunda an ce ku zamanto birrai to ai su ba za su iya yin hakan ba malam ya ce ƙulna za mu ce kar sabaka su'alu amsa ta gabata wa jawabuhu da kuma amsa shi fi suratul baqara a cikin suratul baqara a mas'ala ta wato 19 a shafi na 19 kidan ko yanzu sai mun koma a can za mu ga wannan amsa din ina fata an fahimci ni shafi na 19 malam ya ce fa in qila idan aka ce kaifa qala ya aka Allah ce fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in ku kasance birrai khasi'ina kuna kaskantattu wa intiqaluhum min suratil bashari ta cirata su daga sura ta dan adam ila suratil qirada zuwa ga sura ta biri laysa fi wasihim basu da ikon haka qulna zamu ce hadha amru ijadin shine wanga al'amari ne na samar da abu ina fata an fahimce ni al'amari na samar da abu amru ijad ko al'amrul kauni la amru ijabin ba al'amru ijab ko al'amru shar'i shi yasa akwai al-irada al-kauniyya akwai al-irada ash-shar'iyya akwai alƙada al-shar'i akwai alƙada al-kauni to hakan kuma akwai al'amr al-kauni akwai al'amr al-shar'i bambanci tsakankanin su wancan al-kauni idan Allah ya ce abu ya kasance dole sai ya kasance amma al-shar'i ba dole bane Allah ya ce ya kasance zai kasance wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana Allah ya hukunta ka abota mu kowa sai ba shi kada abota mu kowa in ba shi ba to amma kuma ai mutane suna shirka kaga nan amru ne wato qada'un ne shar'i la kauni malam yace fa huwa min qabili qawlihi azza wa jalla wannan yana tamkar irin fadar Allah subhanahu wataala kun fa yakunu da yake cewa al'amari kun kasance fa yakunu sai ya kasance to nan al'amru nan li ijadin ne in Allah ya halitta abu ba abin da ya ce ba zai kasance ba ina fata ana fahimta ta to wannan shine abinda malam ya kawo karkashin wannan mas'ala to amma abin da yasa muke komawa wani lokaci can inda malam ya kawo magana saboda ba za a iya fahimtar mas'alar ba wani lokaci ko a ce kuma can kaga kai za ka manta ma da ina ne aka yi magana ko da an faɗi mas'ala ɗin wani lokaci sai ka iske kafin ka koma ka ce ka tuna abin ya baka wahala to Allah ya kyauta malin yace fa in qila idan aka ce alhulmu min sifatillahi ta'ala wato haƙuri da yafi washi daga cikin sifofin Allah fa kaifa qala ya akai Allah ce inna rabbaka lalle Ubangijinka la sari'ul iqab mai gaugawa uquba ne, wa sur'atul iqab gaugawa uquba tunafi sifatal hilmi tana kore sifata alhilm shine wato juriya da haƙuri, li'annal halima domin shi mai juriya huwa alladhi la yu'ajjilu bil uqubati ala al'usa shine wanda baya gaugauta uquba ga waɗanda suka saba mishi qulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi shadidul iqab mai tsananin ukuba waƙila waɗansu malamai suka ce ma'ana sari'ul iqab mai tsananin ukuba ne idh jaa waqtu iqabihi idan ukuba shi ta zo la yarudduhu anhu ahad ba wani mutum wanda ya isa ya maida wannan ukubar tashi to wannan kuma shine wato abin da malamai suke nufi zaka ga cewa kenan ukuba ta Allah idan ta zo ba wanda ya isa ya maida ta kenan nan ya kawo yana da tausayi to amma kuma idan muka duba inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim ya kawo su to anan kuma abinda malamai suke cewa uslubu targhib wa tarhib kaga na Allah ya kawo hukuba kuma ya kawo sauƙaƙawa shi yasa wa'azi ana hada guda biyu ne a tsoratar da mutane daga wuta da wato sharrin sabo a kwadaitar da su daga aljanna a kwadaitar da su zuwa ga ayyukan alkhairi amma bayyuwa a zo a yi ta wa'azi kullum a yi ta faɗin wuta wuta wuta wuta a samu mutane tsoro kuma bayyuwa kullum a yi ta zancen aljanna aljanna mutane su yi sakaci gashi qur'ani ya karantar da wannan uslubin din ayoyi da dama zaka suna bayanin wannan to wannan shi dai ne abinda wato malin ya kawo amma bayan wannan akwai abubuwan da ya kamata a ƙara a ƙarƙashin wannan nan malin ya ce inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim a cikin suratul a'raf a cikin suratu al'an'am kuma sai ce inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim kenan cikin suratul an'am shi la sari'ul iqabi babu lamun to menene balagar da ta sa akai amfani da wannan ina fatan an fahimci ni an gane ko me yasa akai amfani da wannan wato dama sai waɗansu daga cikin malamai suke cewa can cikin suratul an'am ana magana ne kan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato larabawa da sauransu ta wurin kan wagga al'umma bai kai na yahudawa ba to shi yasa su yahudawa sai an kai musu amfani saboda taurin kansu sai aka kawo la sari'ul iqabi sannan can kuma al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda bata kai yahuda taurin kai ba sai an ka ce inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim su kuma yahuda an ka ce inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim gaugawar ukuba idan lokacin ta yayi kinan wannan shine abinda ake son wato a ci kinan balaga ta alqur'ani ko ina ka ga ya kawo wani abu zaka iske akwai dalilin da yasa aka gabatar da wani abu ko aka jinkirta shi sai mu je zuwa ga mas'ala ta gaba eh mas'ala ta 347 fa in qila malam yace idan aka ce التمسك بالكتاب ريكو للتافي يشتمل على كل عبادة يقوم شكوتي عبادة ومنها إقامة الصلاة كما دقتك أكوي سيدة صلى فكيف قال تعالى يا أكي الله يتي والذين يمسكون بالكتاب وأن نسكي ريكو للتافي وأقاموا الصلاة سك سيدة صلى كما أكوي قراءة والذين يمسكون بالكتاب قراءة تشعبة دق أمسك يمسك إمساكا سوكم أنت سكرنتا يمسكون دق مسك yumassiku tamassukan to ko ya zamanto massaka ya fi ƙarfin ma'ana amma yumsiku bai kai gare shi ƙarfin ma'ana ba saboda mutane imanin su ba ɗaya bane ko ko duk ma'anar su ɗaya ana nufin su fara har su kai inda za su iya riko domin riko lokaci guda abu ne wanda ba zai yiwa ba kulna za mu ce inda ma khassaha zikri Allah ya keɓance sallah da ambato bayan ya faɗi riko da littafi kuma cewa tana daga cikin abin da littafi ya kumsa limaziyyatiha saboda tana da abin da ya bambanta ta li kauniha imaduddin an gane ko saboda ita sallah wato ita imaduddin ce li kauniha imaduddin domin ita sallah gimshikin addini ce an gane ko bil hadisi da hadisi ma'ana kinan hadisi ya zo da wannan وناهية وناهية عن الفحشاء كما تنا هنا أيكة الفحشاء والمنكر da mummuna bil ayati kuma da aya kinan an kira ta imaduddin da hadisi an kira ta tanha anil fahsha'i wal munkar da kuma wato nassi na alqur'ani to wannan shi yasa aka kawo ta to anan kafin mu tantance mu kai ƙarshen darasinmu mu karkare shine cewa a nan ya kamata mu gane wani lokaci za a kawo am sai a kawo khas wani lokaci a kawo khas sannan a kawo am uslubi ne na balaga ta alqur'ani da kuma ma yaren larabci Allah subhanahu wata'ala ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku suna sauka da mala'ika jibrilu eh mala'ika jibrilu daga cikin mala'iku amma an kibance shi saboda matsayinsa ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum ya ku masu imani ku yi ku ku sujira ku bauta ma ubangijinku to ai da ruku'i da sujira suna daga cikin ibada ina fata ana fahimta ta kenan wannan uslubi ne wanda qur'ani ya san da shi dan kaka zo ka ce akwai kuskure cikin alqur'ani sannan kuma da an ka kebance ta inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ana akwai wasu shubuhuhi da waɗansu suke kawo waɗanda dole sai an yi hattara da su shine za su ce to yanzu musulmi suna sallah kuma sallah ba ta hana su aikata alfasha ba a'a sallah wadda ta cika sharuɗan da Allah yake so ba sallah ta koton kurciya ba kuma wadda ba a tuna ma Allah cikin ta kuku ba a iya ta ba ma ba a iya karanta Fatiha ba ba irin wannan sallah ake nufi ba kenan inda za a yi ta irin yadda Allah ya ce to tanha anil fahsha'i wal munkar kuma wannan ba shi ke nuna da ba zai kuskure ba amma in yi kuskure zai tuba to sannan kuma zaka iske ya nisanci manyan zunubai sannan dunda alfahsha almunkar manyan manyan zunubai ake nufi ba ana nufi ba aikata ƙananan zunubai ba sannan kuma sai an kace wala zikrullahi akbar ambaton Allah ya fi sai wani ce to kai kajiya idan mutum yayi zikiri ai ya bar ma sallah tunda zikrullahi akbar akbar min as-salah to kaga wannan tawili ne da yake mummuna sai su kafa hujja su ce ai Allah ya ce ma sallar da ake yi ai don a tuna da Allah na wa aqimis salata li dhikri to tunda su ko da suna tuna Allah ai ba sai sun yi sallah ba kaga wannan abin yayi muni kwarai da gaske wala dhikrullahi akbar malamai sun yi bayani daban-daban dhikrullahi akbar ambaton nan dhikrullahi ba ana nufin wato shin zikru مصدر ني مضاف الى فاعله كو الى مفعوله ذكر الله ان منce مضاف ne ila fa'ilihi kenan ambaton da Allah zai yi maka in kuma munce ila maf'ulihi ne ambaton da zaka yi ma Allah zikrukallaha ko zikrullahi iyyaka to malamai sun yi maganganu al-masdar al-mudaf ila fa'ilihi ko ila maf'ulihi suka ce wala zikrullahi akbar ambaton Allah ya fi sallah ana nufin ambaton da Allah zai yi maka a can fil mala'il a'la ya fi ambaton da za ka yi ma Allah don ya ce fa'in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhum to don haka nan ba ana nufin a daina yin sallah ba ko yin zikiri ya fi sallah sai an daina yin sallah don babu annabawan da suka daina yin sallah kuma wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin ka bauta ma ubangijinka sai yaqini ya zo maka ba ana nufin yaqini wani ilimi bane a'a mutuwa ake nufi hatta atana al yaqin amma ka ce akwai wani ilimi yaqini da ka kai gare shi ka daina yin sallah wannan zandaka ce kadiba cikin tafsiri na ibnu kathir da adwaul bayan na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin shinqiti sun yi bayani kan irin waɗannan mas'aloli dan haka na ana nufin Allah ya ambace ka akbar shine wato mafi girma da ambaton da za ka yi ma wato Allah ko kuma ka ambace Allah ai ita kanta sallah ambaton Allah ne kenan sallah ambaton Allah cewa aqimis salata li dhikri wa la dhikrullahi akbar mimma tajma'un abinda ambaton Allah ya fi abinda kuke fafutuka faɗi ka tashi na tara shi na dukiya shine wato fassara wadda ta dace a yi ba irin waɗancan fassarori ba na falsafofi da abubuwa waɗanda ba su dace ba yan uwa musulmi lokacin mu ya matso dan ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh